رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau takwas ga watan Rajab shekara ta 1442 Hijiriya wanda ya dace da 20 ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sahihul bukhari wanda yau insha Allah wadda ce muku Allah za mu tashi ne a waƙatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kullu lillah cikin تفسير سورة الأنفال نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على أهلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله قال حدثنا نصر بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا حيوان عن بكر بن عمرو عن بخير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا جاء فقال يا ابا عبد الرحمن الا تسمع ما ذكر الله الا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية فما يمنعك فما يمنعك أن تقاتل كما ذكر الله في كتابه فقال يا ابن أخي أؤير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أؤير بهذه الآية التي أؤير, أؤير بهذه الآية التي يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها وقال فإن الله يقول وقاتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقال ابن عمر قد فعلنا على عهد على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذ كان الاسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه اما يقتل اما يقتلونه واما يوثقونه حتى كثر الاسلام فلم تكن فتنته فلما راى انه لا يوافقه فيما فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان قال قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان أما عثمان فكان الله قد عفا عنه فكرهتم أن يغفر عنه وأما علي فابن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتله وأشار بيده وهذه ابنه وهذه ابنته أو بنته أو أو بنته حيث حيث ترون قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا قال حدثنا بيان أن أن وبرة حدثه قال قال حدثني سعيد سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر فقال فقال رجل كيف ترى في قتال في قتال الفتنة فقال وهل تدري ما الفتنة قال كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل المشركين وكانت وكان الدخول علي عليهم فتنة وليس وليس كقتالكم على الملك
طيب um, akwai aya da ta zo kamar yadda malam ya kawo cikin suratul anfal Allah ya ce ku yaƙe su hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa qatiluhum wannan kwadaitarwa ne ga mu'minai cewa ku yaƙi kafirai har sai kun kore shirka a bayan ƙasa hatta la takuna fitna in an ce fitna anan ana nufin shirka Allah baya so ai shirka a bayan ƙasa ta dalilin yin shirka a bayan ƙasa Allah ya ce ai yaƙi a hana ai shirka bautar wani Allah bautar gunki bautar kabari kiran wani Allah hada Allah da waninsa wajen bauta Allah ya ce kar a yi haka a bayan ƙasa idan ku za a yi to lalle ya halatta a yi yaƙi a hana a yi shirka saboda ƙasa ta Allah ce kuma Allah baya so bayansa su rayu suna bauta wa wani ba shi ba wannan shine dalilin da ya sa manzon Allah sallama da aka turo shi a makka ya yi ta yaƙi don ya tabbatar da kalmar la'ilaha illallah tauhidi a bayan ƙasa shi musulmi ko da yana yin bautarsa shi shi kadai a matsayinsa na musulmi to baya jin daɗi ya ga ana shirka alama ce ta imani ka ji ciwo cewa ana hada Allah da wani wajen bauta ba za a ce a to ai addinin su ne su masu je su ta yi to Allah baya su al'ardu lillah ƙasa ta Allah ce bayan da za a yi mutum musulmi ya ga mai imani na gaskiya ya ga ana shirka ana bautar gunki kuma wai ya ji bai damu ba amma abin tausayi yau daga cikin musulminka yan uwanka akwai wanda sana'ar su ma sai da gunkin ne sana'ar su ma sai da gunkin ne da za bauta ba wani Allah a cikin musulmi masu da'awar sallah akwai waɗanda ba ma bautar gunkin ba wannan ana maganar kafirai to a cikin musulmi masu sallah akwai wanda suka gayyato shirka suna yin ta a cikinsu kuma suna da'awar musulunci shine bauta a kabari duk wanda ya je roƙi kabari kaga ya roƙi wani Allah kenan idza sa'alta fas'alillah idan zaka roƙa ka roƙi Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in da ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah amma sai a dunkule ka a kunshe ka gaba ɗaya a ce ka tafi kabarin wani ka je ka tsuguna ka shimfiɗa bukatunka kai ta roƙonsa har da kuka kana kiran sunansa har yanzu al'ummar musulmin nan namu ba su daina ba idan za su faɗi su kira wani ba Allah ba menene shirka damu abinda Allah ne ake yi wa kaji kai wani ba Allah ba akwai masu neman sa'a a wajen wani ba Allah ba akwai masu binne-binne da tsafe-tsafe suna neman biyan bukatarsu akan binne jaki suna neman biyan bukatarsu akan tsafi su sha jini ko a kashe wani ka kashe wani kai ka rayu don ka samu biyan bukata ta duniya ka ji daɗi shi kuma wancan ka kashe shi surkulle da haɗa wani da Allah mu'amaloli da layu da guraye da binne-binne da rataye-rataye duka wannan abu ne wanda yake ya saba shari'a idan waɗancan kafiran an zarge su a da saboda suna bautawa lata da uzza da manata to mu ma akwai masu bautawa guraye da layu da makale makale akwai su da bin bokaye akwai bokayen da yadda ka san an mai da su kamar alloli kaga mutum yana da bokansa ya rike shi yana taimin hidima amma wai shi a tunaninsa mulkinsa wannan bokan ne ya rike masa ko ko mutum attajiri ne yana da rufin asiri ya rike wani buka yana ta masa hidima wai shi a tunaninsa wannan bukan shine hanyar arziki in banda mahaukaci ne kai me yasa kake masa hidima tunda shine masdar na arzikin shine tushen arzikin to me yasa kake kai masa me yasa kake ta bashi me yasa ya baka shi bai bawa kansa ba har ya ce wai in aka in aka rabu da mu za a samu matsala za a samu kariyar arziki haka suke gaya musu duka wannan rashin tauhidi ne ba a karantar da mutane tauhidi ko ana karantar da su ba su fahimta bautar kabarin nan ina gaya maka ana yin sa da gaske yanda za ka tsuguna ka roƙi Allah a sujjada ya baka kaza ya raba ka da kaza ko ka ɗaga hannu ka roƙi Allah bayan ka gama sallah wallahi akwai mutanen da an liƙa rayuwarsu da wasu mutane suna kwance a cikin kaburruka wai su waliyai ne suna ta kiransu suna ta roƙonsu hadi musiba to wannan shine sirrin da Allah madaukin sarki ya ce manzo Allah wa qatiluhum in kai musu wa'azi ka faɗakar da su ba su ji ba to ka yaƙe su hatta la takuna fitna har sai ya zama ba fitina ba shirka a bayan ƙasa wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah kaji fa addini ya zama gaba ɗayansa na Allah ne abinda Allah yake so kenan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi ya ta tura rasail saƙonni zuwa ga masu mulki da masu sarauta cewa ku bi Allah ku daina shirka ku bauta Allah shi shi kadai wannan abin da ya kamata a yi kenan amma yanzu al'amura sun canja yanzu sun ce kowa ya tsaya ya tsaya inda yake a ce addini a bashi a masallaci addini a bashi a masallaci kwanan nan nake ganin nake ganin wani shugaba cikin shugabannin kasashen musulmin nan cc shugaban misra yana ba da doka cewa duk wata aya ko wani hadisi da yake cikin wato syllabus na makarantunsu a ji a cire waɗannan ayoyi wallahi sati biyu nan da suka wuce a ji a cire wannan ayoyin a ji a cire wannan hadisan wai suna tsammanin a haka za su kashe addini su a tunaninsu marasa hankali ba san ba in sun toshe nan kuma Allah sai bayyana wani abu to shi yasa za ga tsarin nasu gabaki daya duk duk dan kar ai musulunci sai ga tsarin gaba daya yana tafiya ne ba Allah a ciki da yawa cikin tsarurrukan da ake gudanarwa na karantarwa ko koyarwa ba Allah damu a ciki kwata kwata zaka je kai karatu a jami'a kai digiri kai masters kai PhD ba a taba ce maka Allahu ba kwas din da za karanta gaba daya ba Allah a ciki kuma dafi ne daman daman dafi ne za a sa maka shi an gina ka akai duk abin da ake so mutum ya rayu a kansa ba a so ya canja to za a yi masa shi a yi masa shi a yi masa shi wallahi dole sai ya tasirantar da shi ko bai bar addinin musuluncin gaba ɗaya ba to sai an sa masa raunin kaga bai damu da addinin ba Allah ya sawaye wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah shi yasa muke ta faɗa ku rinka karantar da 'ya'yanku addini a gidajenku idan a makarantun bukon da suke zuwa ba a karantar da su Allah ya ce annabi ya ce to ku lazumta musu zuwa masallaci su rinka sauraron wa'azi dan in ba su abu wallahi mutum zai zo ya girma ya zama wani ɗan ƙaramin arne bai sani ba wallahi dan yanzu akwai wanda wallahi idan ya samu guri sallar ma bai zai ba sallar ma wallahi bai zai ba to yanzu yaran ma a gida ana tare da su ana zaune da su sai an yi da kyar suke yin sallah wannan fa kullum kuna tare fa suna garin musulmi suna kasan musulmi suna kaza sai kai ta yi da gaske kafin su lazumci sallah iqamatu salat ta gagara tsayar da sallah ya gagara yaushe mutum zai saka ci ya bar ɗansa ko ya bar iyalinsa baya ta maimaita musu aqida dole kai ta maimaita musu shine ribar ka ko in ka mutu to kana da sadaka jariya idan ko baka yi ba ka mutu suka je suka hau hanyar banza to duk yadda suka yi kuma kana da kamasho saboda baka tsaya akan hakkin tarbiyya da shari'a ta shika tsaya ba ya kawo hadisin al-Hassan ibn Abdul Aziz yace قال حدثنا عبد الله ابن يحيى قال حدثنا حيوة عن بكير ابن عمرو دغ بكير النافع دغ عبد الله ابن عمر بكير شيني ابن عبد الله الأشج نافع مولى ابن عمر كان ونمتن أن رجلا ونمتن وسمع المزكة سنسى نافع ابن الأزرق كو الهيثم ابن هنش كو كما الألاء ابن أرار يازو مسأ a kissar ta faru ne akan fitinar wato abdullahi ibn zubair fitinar ibn zubair abdullahi ibn zubair shine dan gidan nana asma'u nana asma'u yar uwan nana aisha um, ya yi mulki a makka to an samu rikici sosai tsakaninsa da su hajjaj ibn yusuf as-saqafi a takaice dai fitinar abdullahi ibn zubair fitina ce mai tsawo sai da ta kai ga kashe shi aka yi amaka kashe shi aka tsire shi aka rataye shi saboda fitina fitina yaƙi aka zo kuma tsakanin musulmi da musulmi hajjaj bin yusuf ya ɗebo rundunarsa suka taho ya tattara mutane aka tada fitina aka zo aka samu sarki shugaba na al'umma a wannan lokaci a makka da kai ta harbi sai da suka damƙe shi suka kama shi bayan ma sun kashe shi sai da suka tsire shi a jikin itace sai da ya kwanaki masu tsawo a cikin makka tsuntsaye suna zuwa suna ta cin naman jikinsa wannan wani sarki ne ana ce da shi hajjaj bin yusuf al-saqafi shi masa wannan abu to fitina ce mai tsawon gaske wadda shi yasa kullum malamai suke cewa a daina gayyato fitina duk abin da zai iya jawo tashin hankali da rashin zaman lafiya a nisance shi ba idan aka tada fadace-fadace a cikin mutane to kan mai uwa da wabi ne za a iya muku asarar wanda ya fi komai tsada a wajenku kuma bai san hawa ba bai san sauka ba don a fada a yaƙi ana huce haushi tunda an mana kaza mu ma za mu je mu samu waninsu shi ne number one ɗinsu shi suka damu da shi mu kashe shi duk mutanen ku masu muhimmanci ta iya zuwa a halakar da su ta dalilin fitina kada wani ya ɗauka cewa ana fitina da suwa ne suwa ne shikenan kaza kaza kaza sauransu za a iya amfani da wannan akwai akwai akwai mutanen banza da su kuma daman suna neman su yi barna wa addini to sai su fake da wannan fitinar sai su je su yi ta'addanci yanzu lokacin da za a kashe ake so a kashe malam jafar rahimahullah ta'ala ai rikici aka yi ta yi na boko haram in za ku yi tunawa aka yi ta gudun hijira aka ce sun bulla a calawa sun bulla sun ɓaci ban shekara sun kori 'yan sanda an yi wane ne an yi ina fata ana fahimta duk gari ya rikice ana cikin tsoro ana ta faɗa kwatsam sai wata rana ɗaya ranar juma'a da asuba kawai sai aka ji an je a masallaci an je an kashe malam to ga rikicin can ga a lokacin muna zaman a kokarin a je a kai a yi masa sallah da wayar sauransu a lokacin bayan an je an masa sallah an dawo a cikin kwanakin sai ga kuma wasu motoci sun taho da idan muka gani gawawwaki na sojoji da aka karkashe da 'yan sanda an yi kanta guda daga ban shekara an zo an wuce da su to kaga an tada rikici sai ka kasa ganin su waye ne me ya faru to wani yana iya amfani da rikici in ana rikici kudu sai aje aka yi farmake wani wannan a tarihi in zaka bincika da yawa ya faru kuma yawanci manyan mutane a irin wannan guguwar ake kashe su akwai mutanen da su daman jira suke a rinka samun fitina yanzu muna magana da wani jami'i yake gaya mu a borno ya ce ai malam mutanen borno wallahi ba za su iya irga adadin matasa yara matasa mahaddata alkur'ani wayayyu waɗanda suka yi ilimi waɗanda ana tsammanin nan da shekara kaza su ne za zama haske a gudanar ba iya irga mutum nawa a kashe ba duk sun tafi gaba ɗaya an kashe su saboda wani yana gida kawai za a je a yanka shi bai san hawa bai san sauka ba to shine ɗaya daga cikin illolin fitina akwai wanda a hanya suke tafiya kawai ana cikin tafiya hanya ba ba a san hawa ba a san sauka ba kawai sai dai ka ji kan mai uwa da wabi ba ruwansa da kai wani ne ko ba wani ba kawai kashe kaza tun da daman kisan ake bukata kar ku manta kuma daman suna cewa mun yawa mun yawa mun yawa ya za su rage mana yawa to ta yadda irin wannan fitintinu da rikici a cikin mu shine zai taimake su rage mana yawa in an muku kaza kun ki ku dauka in an muku kaza kun ki ku dauka shikenan yanzu ba gashi abin da yake faruwa ba fada da ake so a tayar a tsakanin kudu da arewa eh ta dole dole wai yanzu wai wai wai wai wai a sa wai wai a oyo ko a ina ne ko wani kabila ko wani abun nan ko ibada wai su je su ta kashe mutane suna kashe musulmi ana zaune kuma sama da shekara ɗari ana zaune yarba wannan idan ka duba lissafi ma ba yarbe a cikin musulmi sun fi yawa a cikin yarba wallahi sun fi yawa a cikin yarba musulmi wallahi sun fi yawa a cikin yarba amma an haɗa rikici yanzu ana ta faɗa ana ta kashe mutane a kashe a inugu a kashe a kaza a kashe a kaza da sauransu na'am i to tun da can sun ta kashe mutane su ake nan arewa tun da ku kuna ta addu'a kuna da masallatai kuna da malamai ana ta kwantar da hankali so ake ta ɗauki wuta a ta kashe kashe ku ku kashe musu su su kashe muku sannan kuma addu'a juya rikicin ya zama na kan mai uwa da wabi kawai sai a tsallako kuma a turo sojoji daga ƙasar waje yan neman sasantawa su kuma sai su zo su kuma a kokarin sasanta su kuma su yi ta kashe mu yanzu ina ganin wani documentary da aka yi a daga ko CNN ne ko ina daga America wallahi mala abu mamaki turawan nan suna cewa suna yin wani wani wani wani documentation ne aka yi cewa ba za su taba yadda da abin da ke faruwa a arewa ba ina da shi a wayata mala a gidan talabishin ɗinsu an mai da arewa ƙasar musulmi an mai da najeriya ƙasar musulmi sai aka ɗauko hoton wani masallaci ana sallah sai aka ce gashi yadda suke so a mai da mutane duk kowa dole ya zama musulmi an mai da addinin najeriya ya zama musulunci kawai sai aka je aka ɗauko hoton fulanin da kwanan nan aka je aka kakkashe su ba sai aka ɗauko hoton su kawai ana nunawa ana cewa gashi nan ana ta kashe kirista an kashe kirista mutum dubu arba'in da wani abu a gari kaza an kashe kaza an kashe kaza musulmi suna kashe kirista sai aka ɗauko hoton sojoji suna allahu akbar sai aka ce kun gani ko inda daidai inda suke cewa allahu akbar allahu akbar wasu ma faɗa suke da yan boko haram to sai aka ɗauki wannan wai sojojin najeriya ma an mai da su musulmi yanzu suna yaƙi suna kashe waɗanda ba musulmi ba wallahi haka ake ta yada duk duniya tana ta ganin wannan mu ma ana ta yada kilif din su arnan kasan nan su suka je suka san ulle kullen da suka yi damun kuma da wakilan suka zo da haka suka ce za su turo ke tsaro mai karfi a arewa tunda an yi an yi a basu best damun ba a basu ba to yanzu za su zo su shigo wannan gashi nan ana ta yada shi dan har na tura wasu daga cikin manyan mutane a kasan nan na ce to kun gani gashi irin abin da ke faruwa ana ta kashe mu a nan ana ta kashe mana yan uwa a kudu kuma an zo an daɗa horo wuta yanzu ake da sallan ma da muke ma a hana mu daina su zo su baza mana sojoji na amerika na ingila na ina ne a duk jihohin mu gabaki daidai inda za mu ci a kafa musu biyar su san sirrin mu su ɗebi arzikin mu sannan kuma su je su ta kashe mu da sunan kwantar da tarzoma shi yasa duk shugaban da bai zama mai kishin addininsa ba a lokacin da yake mulki wato ta'adin da zai yi wa mutane ya isa duk wannan ana samun aka samu tsayayyin shugabanni masu haɗin kai masu kishin al'ummarsu da addininsu za su kawar da waɗannan abubuwa ba za su bar waɗannan abubuwan su rinka faruwa ba so jama'a fitina ba ta da kyau kuma ya kamata ku sani mu dinnan musulmin nan da kuke gani muna sallar nan wallahi duk suna ɗaukan hoton mu suna gani bakin ciki suke su ga ana sallah suna ciwon su ga mun zama mutanen kirki mun ba Allah wai yi wa Allah bautan ma wai ya gagara ba za a yi ba wai ba za ka yi ba kai baka zagi kowa ba baka daki kowa ba to an ki a barka kai sallar ma kai ibada ma an ki yi tsarin rayuwarka na musulunci ba za a barka yi ba yana da kyau mu rinka tuna irin waɗannan abubuwa kuma mu rinka tunani a kansu lallai wajibi ne wannan bawan Allah ya zo gurin ibn Umar wato a lokacin fitinar Abdullahi bin Zubair wata rana in mun samu lokaci za mu karanta bayani akan ita wannan fitina din abin da ya faru ya ce ya abu abdurrahman ala tasma ma zakar Allah ta'ala fi kitabihi baka ji abin da Allah ya faɗa ba a cikin littafinsa wa in ta'ifatani min almu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma idan wato jama'a guda biyu cikin mu'minai suka yi yaki suka yi faɗa to ku yi sulhu tsakaninsu wani ya ta'addanci akan wani zuwa ƙarshen aya ne ila akirin aya fama yamna'uka an la tuqatila kama zakara Allah fi kitabi me yasa ba za ka yi yaƙi ba ka je ka yi yaƙi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wato ba ni sunan shi a cikin alƙur'ani kamar yadda Allah ya ambata a cikin alƙur'ani kaman akwai yakukuwa da suka yi ta faruwa tsakanin musulmi da musulmi wanda shi bai shiga ba shi ne ke ca to misa ba gashi Allah ce ka yaƙe su hata tafiya ila amrillah ba kamar yanzu faɗan da aka yi siffin waƙatu siffin da waƙatu jamal da lokacin da aka tsare shi abdullahi bin zubair ai tsare shi aka yi a gida aka taɓarin wuta aka yi ta kashe mutane har sai da suka samu suka kai gare shi damun fitina tun lokacin sai na usman shi ma sai na usman yana gida shi ma tsare shi aka yi wata shida wata shida ba sati shida ba yana gida in gaya maka bai isa ya fita sallah ba shine limamin masallacin annabi a madina shine khalifa amma wallahi bai isa ya fita ba ali bin abi talib ne yake mutane limanci da sahabban da komai wata shida wasu mutane baki suka taho da makamai suka kewaye gidan sayyidina Usman suka ce bai zai fita ba kuma daga ƙarshe ne ke kashe shan suka yi sabai suka ce ka ba da dama mu zo mu kore su mu yaƙe su saboda su da ba sa gudanar da al'amarin sai da me sai da doka sai shugaba ya ba da umarni sayyidina Usman ya ce ban yadda ta dalili na a kashe mutum ɗaya ba don kare raina a zubar da jinin mutum ɗaya yanzu in kun taho za ku yaƙe su za su yaƙe ku kuna sallah suna sallah ko da sallar ta su gata gata nan ne wallahi haka yi bari da cijon na malam sai da suka haura masa gida suka kwantar da shi yadda ake yanka rago wallahi haka suka yanka sayyidina usman abdullahi ibn saba al-yahudi khawarijawa kenan da ake cewa suka fake da sunan musulunci cewa ai zalunci yake sayyidina Usman baya adalci a cikin mulkinsa baya kaza za su canza gwamnatinsa haka suka yanka shi malan gawa malan subhanallahi alazim sayyidina Usman ibn Affan to shi ma ibn Zubair an zo an kewaye shi an abin nan sa to shine wannan yake cewa kai me yasa ba gashi Allah ya ya ce a yaƙi ba to sai yake so ya kafa mai hujja da me yasa tunda Allah ya ce ayyaki ba zai zo yi wannan yakin ba shi kuma ya kame ya ce a a ya ce yabna akhi ya kai dan uwana uqtarra bi hadhihi al-aya wala uqatil in rudu da wannan ayar in kina yaki shi yafi soyuwa gare ni من أن أغتر أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا كوكما كيناك أعيرني يوا نينا أغتر أعيبا تاني دواتشر آية بنياكي با أشي بنياكي با وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله أيضا تاني أشي بني فقاتلوا النمبا تونا آية wanda zan zo ne yaƙi in kashe ɗan uwana musulmi to ganda Allah ya aibanta ni a kiyama cewa ban yi ba akan ya zo ya kama ni akan wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wanda ya kashe mumini da gangan kaji wannan ayar Allah ya ce duk wanda ya dauki makami ya kashe mumini duk wanda ya zama sababin halakar da mumini to dan wutar jahannama ne shi fa jazaohu jahannamu khalidan fiha qur'ani yace sai ya dawwama a cikin wannan jahannama din mayar eh martani yake mayarwa saboda ku azarka da a zarge shi cewa bai yaƙi ba idan an zarge shi bai yaƙi ba to kuma akwai ayar da shi kuma ido gara da ita da Allah ya ce in mutum ya kashe mumini da ganga waɗannan mutanen muminai ne yaya za a yi ya zo ya shiga ya je ya ɗauki makami ya kashe mumini shi ba zai yi ba kuma waccan ayar abin da suke so su ɗora shi ba haka ake nufi ba wannan kenan ya ce ila akhiriha ya ce Allah yana cewa waƙatiluhu hatta la takuna fitna ku yaƙe su hatta la takuna fitna قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم Abdullahi dan Umar ce ai mun yi wannan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam um hina kana al-islam qalilan a lokacin musulunci kadan ne ba yanzu ba yace fa kana rajul yuftanu yuftanu fi dinihi Allah ya kan jarrabu mutum a cikin addininsa imma an yaqtuluhu wa imma an yusiqu mutum yakan iya zuwa wani yanayi a wancan lokaci ko dai wato abokanan gaba su kashe mutum ko kuma su ɗaure shi wannan ibn umar ne ke ba da labari cewa wato da an sha wahala annabin yana raye wannan addinin da kake gani an zo lokacin da ko dai mutum wato a kashe shi ya mutu a raba shi da duniya saboda yana ibada yana bin annabi ko kuma in sun samu dama su kama shi su ɗaure shi har ya mutu a ɗaure ya ce an yi wannan nawa aka kashe nawa aka ɗaure kuma yanzu ma ana yi wani ɗan uwa yake gaya min a wata ƙasa inda suke fada da masu addini ya ce wallahi malam mutane ne makaranta karatu suke yi a gaban wani malami shahararre haka kawai aka zo aka tattare su me yasa kawai me yasa suke zuwa makaranta suna karatu ai za su zama masu kishin addini wani yana ba da labari malam da aka kai shi wurin azaba din suna zuwa zuwa suka yi suka samu igiya suka ɗaure gabansa suka fizga sai da wani irin ihu gabansa fa suka fizga za su tsinke masa gaba ya yi wani irin ƙara saboda tare akwai wanda sashi aka yi wuri ne ya kai nan faɗi ana dukansa ana sa masa shokin ɗin wuta ana cewa sai ya share wurin da harshensa da harshe yanzu a sa ka a ce ka share masallacin nan da harshe ya buɗe baki haka ha ha yana tanda duk wata ƙura duk wani datti dona kuma a ce ya haɗe wallahi ina gaya muku wannan abun fa a yanzu ake yin sa ba jiya ba gobe ba a wannan zamanin akwai inda ake yi mutane wannan musulmi akwai wanda cikin guri ne ɗaki ne yadda ka san irin ɗakin da ake zuba ƙanƙara ɗin nan akwai cold room nan suke zuba mutane sai a kwaɓe ka zigidir sai a tura ka wannan ɗakin yana ƙanƙara yana hayakin ƙanƙara sai a tura ka sai ka kusa mutuwa sai a fito da kai a yi ame da kai a yi ame da kai shi sa laifinsu kawai ba su ko kashe kowa ba kai saboda sun ce za su yi Allah shi sa barin wanda yake makin Allah ne ya samu karfi a kanka idan ka bar wanda yake ba musulmi ba ya samu karfi a kanka shi yake juya sha'aninka to wallahi idan ya damƙe ka sai abin da Allah yi shine kullum abin da muke gaya mutane ku zama masu kishin addinin ku komin lalacewan mutum musulmi akwai wani ɗan ruhi na imani ko yaya yake in ana yin wani abu wa musulmi zai ɗan ji cewa a ayin ɗan uwana ne musulmi alal akalli komin lalacewa ya fi wanda yake arne ne sirfan shi kenan sai zo masa da wasu maganganun bayan wannan ya ce hatta kasar islam har sai da musulunci ya yawaita falamta kun fitina babu shirka a lokacin babu fitina sun yi kokari sun yi eradicating dinta a wannan lokacin a iya dai inda suke falamma ra'a annahu la yuwafiquhu fi ma yuridu yayin da shi mai wannan tambaya ga ibnu umar ya ga cewa abdullahi dan umar bai zai masa muwafaka a cikin abin da yake so na cewa ya sa abdullahi dan umar ya dau makami a je a yaki ba sai kawai sai zo masa da wata magana kuma fama ƙauluka fi aliyin wa usman to shi kenan kuma shi wanda yake so abin da yake so ya kai ce ce to ya me ra'ayinka akan aliyu da usman me za ka ce akan aliyu me za ka ce akan usman fi aliyin wa usman shi usman suna suna zargin sayyidina usman wai da aka je yakin uhud wai ya gudu wai wai ya gudu wai ya gudu a yaki wai matsoraci ne wai sayyidina Usman wal iyadu billah shi wannan mai tambayan yana cikin khawarijawa ne in an ce khawariji shine wanda yake daukan makami yayi haƙi shugaba masu kashe mutane suna da awar musulunci amma suna iya daukan makami su kashe kowa saboda bai dace da tsarin aƙidarsu ba to me za ka ce a kan waɗannan fi aliyin wa usman sai ce amma usman fakan allahu kan afa anhu ibn umar sai ce afon ibn umar ya ce ma ƙauli fi aliyu da usman me kake kana tambaya na me zan ce akan aliyu da usman sai ce ƙwarai kuwa to sai ba shi ansa sai ce to shi dai usman abinda kuke zarginsa da shi to allah ya yafe masa in ma ya yi ɗin ranar yaƙin uhud ne an zo ana ta yaɗawa an ce annabi ya rasu an kashe annabi an kashe annabi shedan ya zo ya yi shiga cikin riga ta abin da yana yaɗa ce ai ai kutila muhammad kutila muhammad an kashe manzon allah an kashe manzon allah da haka wasu daga cikin sahabbai sai suka yi tawili suna ga to tunda an kashe manzon allah za su ai asara biyu ba an kashe manzon allah su ma su bari an kashe su sai suka juya da tawili tunda dama suna yakin don su kare addini kuma su kare ran annabi to an ce an kashe annabi ashe ƙarya ne makida ce ta yaki ba kashe ban manzon Allah ba har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana cewa ilayhi ku zo ga nan ku taho ga nan ga nan ba a kashe ne ba ku taho ga nan da sauransu wannan mawqif ne daga cikin mawaqif a cikin yakin Uhud abubuwan da suka faru haka masu kin sahabbai masu kiyayya da sabo sai su rinka daukan irin wannan sai su rinka zagin sabo yau mutanen da ma da aka je ma gudu suka suka tafi suka bar shi ta ji fa ai gudu suka suka tafi suka bar shi sai su kawo irin wannan kisoshin wa jahilai sai su dora su akan wannan to alhamdulillah an ba da amsa to su sabon nan daman dai Allah ya saukar da aya ma ya ce ma duk abin da suka yi ma ya yafe musu to don me yasa Allah ya ce ya yafe musu in ma sun yi din kai kuma zaki ta maimaita wannan abu yanzu irin mu'awiya wanda zai zo yi magana akan mu'awiya da zai ce ai sahabi ne tunda zai zagi sahabbai ne ko zai ce sahabi ne to kuma akwai ayoyi a cikin alkur'ani da suka ce duk sahabbai yan aljanna ne duk Allah ya yafe musu ko sun yi laifi to sai ko mutum ya zo ya take wannan ayar sai ce wai mutum ya buɗe wake ce wai kare ya fi mu'awiya wai kare wai gwanda kare akan abubakar wanda duk ya zo ya zagi abubakar ko ya zagi mu'awiya ko la'ance shi ba tsinanne irinsa ba babu alheri ga wannan kuma automatically kawai kare ta ƙur'ani ne wannan abu mutane ko suna ganewa ko ba sa ganewa Allahu alam duk tsayar kan ka zo magana ka ce sahabbai irin su Muawiya aha sahabbai irin su Muawiya to ai yana cikin sahabbai to ko da ma yayi laifin ma Allah ya ce Allah ya yafe masa radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu sun yarda da Allah Allah ya yarda da su mutumin da Allah madaukakin sarki ya riga ya tsarkake shi ya wanke shi kai kuma ka zo kana zagin sa laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar Allah ce na yafe ya yafe wa annabi ya yafe wa al muhajiruna ya yafe wa al ansar duk Allah ya riga ya yafe musu ya ce ya yafe musu a sun yi laifi ne to ya ce ya yafe kai kuma ka zo ka ce a'a ba a yafe ba kuma da sunan addini ina wata manufa ce ta sharri a yada sharri a cikin al'umma kuma a biya bukata a ci mutuncin bayan Allah babu abin tausayi irin waɗanda ba su gane ba mabiya su ne abin tausayi mutum ya zo ya jaka akan wannan aƙida kuma ka bi shi ina eh kamar wani ne yana binka kuɗi yayi shi wanda yake bin ka kudin sai ce ya yafe maka sai wani kuma dan banza a can maki shi kuma ya ce bai yafu ba ba ya yadda ba kaga ai babu mahaukaci irin sa a hankalce ma shikenan ibnu umar ya ce masa gashi dan Allah ce walaqad afallahu anhum yace sai ibnu umar ya mayar masa da amsa yace fakarihtum fakaritum an tafu anhu ku kuma kun ki ku yafe mai Allah ya yafe masa ku kuma kun ki ku yafe masa kaga zahiri to duk mai zagin sahabi ko mai cin mutuncin sahabi abin da zaka ce Allah ya yafe masa bai kai kuma baka so a yafe musu sai a ga wanne za a yi aiki da shi naka za a yi Allah za a yi aiki da shi ko kuma na Allah wa amma Ali ibn Ammi Rasulullah Ali ibn Abi Talib kuma dan gidan baffan annabi ne babansa da baban manzon Allah ciki ɗaya suke yan uwan juna ne abu na biyu wa khatanuhu khatanuhu mijin yar annabi ne shine khatan khatanuhu mijin yar annabi ne ma'ana sirkinsa ne zauju ibnatihi kenan ya dauki hannunsa ya nuni wa ashara bi yadihi wa hadhihi ibnatuhu ya nuni yace ga yarsa nan yar gidan annabi ga ta nan a Fatima au bintuhu ko ibnatuhu ko bintuhu abinda yake nufi na na Fatima shakka ne na mai riwaya ko ibnatu yace ko bintuhu ana cewa ina ana cewa ibnatu rasulillah ana cewa bintu rasulullah kabarinta ne mutum mantun da ai lokacin bayan mandan Allah da wata shirya ta rasu na'am haisu tarauna gashi yanda kuna gani gashi tana nan tana kwance a nan bai isa a ɗaga masa ƙafa ba kasancewarsa sarkin annabi kuma ɗan gidan babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan shine kissa ta farko da ya kawo dangane da wannan fassara ayar waqatiluhu mata la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah gobe insha Allah sai mu dora akan hadisi na gaba da malai karanta mana cikatan waɗannan bayanai ya Allah ka yafe mana Allah ka samu cika da imani Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa Allah ka raba mu da kaucewa akan hanyar daidai Allah ka raba mu da kaucewa akan hanyar daidai Allah ka dora mu akan daidai Allah ka raba mu da kuskure ka ji kan magabatan mu ka ji kan iyayen mu ka sa mana albarka a cikin rayuwar mu ya Allah ka inganta mana rayuwar mu ka ba mu rayuwa mai daɗi da zamu bauta maka ya Allah halin da ake ciki na matsin rayuwa tsadan al'amura tsada al'amura suna ta tsada Allah ka ba mu shugabanni masu tsoronka masu tausayin mu masu jin mu waɗanda za su san nauyin da Allah ya ɗora musu mu kuma Allah ka samu zama mutanen kirki ka samu za mu zama mutanen kirki mutanen ƙwarai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi